Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci duniya ya halicce mu gabaki ɗaya ya duba gaba ɗaya cikin zukatan bayan shi sai ya dubo zuciyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ta yi kowa imani ta yi kowa kasanta ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya zaɓe shi da isar da manzanci shi sannan Allah ya sake duba mu ne gaba ɗaya ta sake duban mutane gaba ɗaya ya zaɓo wasu mutane don su zama mishi mataimaka akan yaɗa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah a musa doron ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin rayuwar da yake so wadda za mu yi mu gudu mu tsira gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko mushi alqur'ani shine misalin irin ibadar da yake so a rubuce qur'anin nan Allah ya sanya shi yayi daidai da rayuwar sahabbai a lokacin su kuma ya yi daidai da rayuwarmu a lokacinmu kuma ya yi daidai da rayuwar wanda za su zo har tashin kiyama sannan a cikin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mata ya tsora mu tsari na rayuwa ya tsora mana duk abubuwan da za mu yi kuma yake mana kashedi a ƙarshen ayar da ta sauko ta a cikin alkur'ani Allah yake cewa wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga ubangijinku wannan aya ala kaulin jamhur ita ce karshe a cikin alkur'ani ku ji tsoron ranar da za ku koma gurin ubangijinku tun ba tuwafa kullum nafsin ma kasabat a cika ma kowace rai aikin da ta aikata wa hum la yuzlamun ba a zalunce su ba kowannen mu yayi tunani ya ji tsoron ranar da zai koma gurin ubangiji shi yayi tsokaci yayi shiru yayi tunani ga ranar nan ta zo zai koma gurin ubangiji shi ya kai bawan Allah me zaka kai ma Allah me kai wanda zaka kai ma Allah ai kowa ba bai ba tsoron mutuwa da kowa yake kowa ya san zai mutu wannan la muhalata mutuwa za ka yi ai tun da muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya mutu ka tabbata a cikin kwakwalwarka mutuwa za ka yi amma menene ake gudu abinda za ka iske bayan kamu menene za ka iske a bayan mutuwa inda an ba ka albishir kana mutuwa aljanna kai direct da jiwa akwai wanda za su mutuwa akan wannan rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana kuma yadda ya tsara mana rayuwar kuma ya ce sai ya jarabce mu a cikinta Allah yake cewa wala na kul wannakum sai na jarabce ku Allah ya yi rantsuwa sai na jarabce ku jarabta kala kala kala kala a cikin wannan rayuwa har Allah ya ga wane ne wanda za ta ci maguri za ta ci jarrabawa Allah ya ce kuna da za ku shiga aljanna galala cikin arha alif lam mim ahasiban nasu an yudraku an yaqulu amanna shin mutane suna zaton za a kyale su haka nan ba a jarabce su ba dan ka ce ta yi imani shi ke nan aljanna a'a al'amarin ba haka ba yake ai sai an jarabce ka wa hum la yuftanun ba a fitine ku ba fitina iri iri kala kala Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qabli ai hakika mun fitintini waɗanda suka zo tun gabanin ku mun fitintine su da fitintunu iri iri daban-daban daga cikin su akwai wanda suka ci jarrabawa minhum man qada nahaba wa minhum man yantazir wa ma baddadu tabdila daga cikin su akwai wanda suka ci jarrabawa daga cikin su a lokacin da ayat ta sauko Allah ya ce akwai wanda suke tsimai har mutuwa ta zo musu ba su taba canzawa ba duk irin jarabtar da ta zo musu sai sun ci jarrabawa muna roƙonka ya Allah wannan jarabta da ta sabko a kanmu duniya gabaki ɗaya a wannan shekara ya Allah ka biya mu Allah ka ba mu ladan mu Allah ka sanya ta a cikin mizanin hasanatina gabaki ɗaya ubangijinmu ya ɗan uwa musulmi daga cikin jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi daga wasu za a zarabce su da talauci daga kai kana bauta Allah kana bauta Allah tukuru daga wani wanda baya bauta Allah Allah ya wadata shi to jarabtar kace ake yi kai hakuri ko baka yi ba daga ciki akwai wanda za a jarabta da tsanani daga ciki akwai wanda za a jarabta da kuncin rayuwa ka rasa yadda za ka yi alhali kana cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah kana salloli a cikin masallatai amma Allah ne yake jarabtar ka daga ciki akwai wanda Allah subhanahu wataala zai jarabta da arziki a shimfiɗa maka arziki kai kana zaton ka ci gaba jarabta ce wallahi Allah ya maka kamunin Allah ya maka dan ya ga wannan arzikin naka kana yi abin da shi Allah ya ce ka yi da shi ko kuma ka yi ba daga ciki akwai wanda Allah ya jarabta daga mutuwa ta ƴan uwa ta iya ta mata ko ta wasu abokai abokai na kusa makusanta na kusa Allah ya raba ku ya ga kayi hakuri ka koma gare shi ko ba za ka koma gare shi ba jarabta kala kala ce Allah ya ce wala naqulu wannakum bi sharri wal khairi fitna sai mun jarabce ku da alheri sai mun jarabce ku da sharri dukkan su fitina ne wannan ita ce tsarin rayuwa kowa iya cikin jarabta kowa yana cikin bala'i kowa da kwan irin jarabtar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi sannan Allah ya sa mishi ya sa shi gaba inna rabbaka labil mirsad ubangijin ka yana can madakata yana tsamai sai ka ce ya ga jarabtar da kai ya maka ka yi hakuri ka koma gare shi ko ku ka butulce ya ga arziki da yamma da ɗaukaka da yamma da ya kai ka wani matsayi ka koma ga Allah ka gode mishi ka yi abin da kace abin da yace ka yi ko ka tunkaho kai da kogoro da jiji da kai da nuna kai ba lafiya bane Allah ya ce falamma nusu ma zukiru bi yayin da suka manta da abubuwan da ake ambatar musu ake tunatar musu ake gaya musu sun butulce fatahana alaihim abwaaba kulli shay sai mu bude musu arziki na komi sun butulce kuma Allah ya bude musu arziki Allah ya ce sai sun nutsu sun ji daɗi hajji a sai mu kama su sai mu zama ta ɗauka kuma duk ye dalla ɗaya sai a cikin lissafi daga ina ta farko da sanya amma waɗanda suka yi imani Allah ya jarabce su da dukiya Allah ya jarabce su da iko Allah ya jarabce su da sarauta Allah yake cewa alladina in makkannahum fil ard wannan wanda idan muka tabbatar da su a masa fuskar ƙasa 'yan kasuwa ne ma'aikata ne ma'ikwalta ne muka tabbatar da su muka ba su wata irin daraja a fuskar ƙasa wannan daraja da muka ba su Allah ya ce a kamun salata ba ta hana su ba tsaye da sallah wa atu zakata ba ta hana su ba da zakar dukiyarsu wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar ba ta hana su ba umarni da aikin alkhairi da hanin da mugun aiki to irin wannan masu wannan Allah ya ce a gaya musu walillahi aqibatul umur karshen al'amuran ma na Allah ne zai gafarta musu ya sa aljanna ya ɗan uwa musulmi shi hakuri da kuke shi ana hakuri kala biyu ne ka yi hakuri akan jarabtawa da Allah ya yi maka ka yi hakuri kan ka saba ma Allah ɗaya kenan kuma ka yi hakuri ka yi bauta Allah biyu kenan abubuwa shi hakuri duk guri tisi'in Allah ya zancen hakuri a cikin a cikin Qur'ani tisi'in Allah yake bayani i hakuri i hakuri wama yulqaha illa alladhina sabaru ba mai shiga aljanna sai masu hakuri wama yulqaha illa zu hasan azim isbiru wa sabiru ku yi hakuri ku sa mutane su yi hakuri duk irin jarabtar da ta zo maka kai hakuri ka tsaya mawqif na masu hakuri in ji Allah Allah yake kiranka so tisi'in a cikin Qur'ani Allah yake ce ma kai hakuri kai hakuri ya ta bawan Allah kai hakuri ka ci jarrabawa in wace irin jarrabawa ta zo ma ka yi haƙuri da ci jarraba wannan haƙuri shi babban abu ne Allah ya sanya hanyar zuwa aljanna hanyar haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kyautar da Allah zai ba mutum babban kyauta ta ƙarshe tamkar a bashi kyautar haƙuri wanda aka ba haƙuri an ba shi komi haƙuri bai faduwa in haƙuri ne kai akan shawarce shawarce sunan shi kamewa in haƙuri kai akan wasu makaruhat abubuwan da Allah baya so sunan shi yarda da komawa ga Allah in hakuri kai akan godiya ga Allah da rike rai sunan shi lattijantaka ka kare ka koma ga Allah in hakuri ne kai a lokacin da suke yaki sunan shi sadaukantaka in hakuri ne kai akan wani ne gaya maka wani wawan magana da wawanci da abubuwan da ba daidai ba sunan shi lattijantaka mai kamewa duk inda ka biyo hakuri to daidai yake da zuwa hanyar shiga aljanna ya ɗan uwan musulmi annabi ya ce ajabar li amrul mu'min ina al'ajabi da al'amarin mu'mini inna amruhu kulluhu khair yace al'amarin mu'mini gaba ɗaya alheri ne wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min ka duba mai hakuri sai annabi ya ce mu'mini mu'mini wani bai ya samu wannan abun sai mu'mini in asabatu sabahu shakar in wani sauki ya same shi na rayuwa zaka ga ya gode ya koma ga Allah yana yanda Allah ya ce وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله شيء من الخير إن كما الله سنن يسامشي سي أقولي أن تجي الله شيء من أقولي شيء من الخير الله سبحانه وتعالى إن جاء النبي إن يمنهم يدوك كباوش يدوك كباوش سي جربتش تن أن الدنيا لأن يأقولي يتنكر مثل إن يمنهم يعذبت دباوش سي إجربتش أن الدنيا sai ya je can ya dafke shi babbaka shi akan duk zunubin da yi domin babu wanda ya sai daga hannu ce bai taɓa saba ma Allah ba shi yasa mu duka muke tsoron mutuwa duk zunubi gare mu gaba ɗaya yaya za mu sai mu yi haƙuri mu yi ta bautata ma Allah mu yi ta kankare zunubin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana duk irin bakin cikin da ya same ka ka karanta wannan Allahumma inni abduka wa ibn abduka wa ibn amatika madin fi yahbukum adalun fi qada'uk as'aluka بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي والنور صدري وجلاء حزني وذهاب همي wannan addu'a in ji annabi da ka karanta ta Allah zai tafi da duk bakin cikin da yake tare da kai wani malami yake cewa bai taba samun zikir ba wanda ya kai ga salatin annabi ya san kuwa musulmi ka binciki kanka ka taba zama ka zamna kai salatin annabi sau ɗari Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad ka zauna kai ta yi kawai kana ma annabin ka salati ka taba yi ko baka taba yi ba hadisi ingantacce annabi yace a kullun sai na yi salati fiye da 70 a kullun yace iya neman gafara fiye da 70 a wata ruwaya iya neman gafara 100 istighfari yaushe ka taba zama kai ta istighfari ko rabon karshe kawai sai a masallaci an yi an yi an gama saboda haka mu ji tsoron Allah ya yan uwa musulmi mu koma ga Allah wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah ta yi kabota ta mai hal yaqin ya zo maka menene yaqin kin wannan shine mutuwa an halice mu dan mu kabota an halice mu har sai mutuwa ta zo mana muna bauta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yarda da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora mu akan shi hakuri ne da komawa ga Allah kullum duk wanda Allah ya jarabce shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda sai a bashi lada in kuma ya kiya yayi ta tece kuce yayi ta bannan bakin shi sai Allah ya azabtar da shi saboda butulcewa ne da abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi da shi ya Allah muna roƙonka ka sanya mu ci jarrabawa ta cikin rayuwa ya Allah ya Allah muna roƙonka da sunanka madaukaki ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a ce kuhum maghfurun lakum ku tashi Allah ya gafarta muku ya Allah ɗan kasuwanmu ka buɗe musu sabon arziki da sabon jari ya Allah masu neman ilimi daga cikinmu ya Allah ka ba su fahimta ma'aikatanmu ya Allah ka ba su dangana da fahimta da aiki mai kyau domin su bauta dama Allah kuma su yi aiki na ƙasa yadda ka umarce su ya Allah masu neman ilimi ka ba su ilimi masu neman aiki ya Allah muna roƙonka da sunan ka matsarkaki Allah ka ba su aiki ya Allah masu ikonmu ka ba su adalci su zamanto sababin su ne samun zaman lafiya a ƙasarmu ka shirye su ya Allah zuwa ga hanyar da kake so siratullahi mustaqim ya Allah masu neman aure daga cikin mu Allah kowa ka bashi mazauni abokin zama na gari ya Allah ka sauko mana ruwa daga kasan mu ya Allah ka sauko mana ruwa a kasan mu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa dhkuru ala dawam inna Allah ta'ala qad amarakum bi salati wa salam ala khatamir rasul رسول الله محمد بن عبد الله فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أهالي والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهوي حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووهب صفوفهم وأصلح قادتهم وأجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين اللهم اغفر هذه البلاد عائدة لكل خير سالمة من كل شر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل شر في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين